الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sullamul usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa tiba'ir rasul na shekul imam hafiz ibn ahmad ibn ali alhakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am a ina yin sallah a ina wai akwai dalilin da yake nuna haramcin yin sallah a makabarta?
misali kuma akwai wanda yake nuna misali halisun wannan wadda na sa sallan wannan mutum wanda suke tare sallah shi kan sai dai ita da to na dai fahimci tambayar ka akwai dalilin da ke nuna haramcin yin sallah a makabarta iya abin da ka tambaya dalilai sun wuce a lissafa na daga cikinsu fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaihi wa la tajlisu alaiha manzon Allah yace kada ku sanya kaburra gaba ku yi sallah kuma kar ku zauna akan kabari wanda yayi sallah a makabarta dole zai sa kabari gaba shi ko ya faɗa la tusallu ila al-quburi kar ku sanya kaburra gaba ku yi sallah ya ce kuma kar ku zauna a kanta wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna haramcin yin sallah a makabarta bugu da ƙari akwai hadisi ingantacce mazan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa al'ardu kulluha masjid sai ya ce illal makabura wal hammam mazan Allah ya ce ƙasa duk faɗinta masallaci ne ma'ana ko ina sallah ta kama ka za ka iya yi mazan Allah sai ya ce illal makabura ya ce banda makabarta ya ce wal hammam da ɗakin wanka ma'ana ban ɗaki inda ake biyan bukata maza Allah ya ce waɗannan wurare biyu ba wurin sallah ba ne haka bugu da ƙari akwai hadisi wanda ya nuna cewa makwantar raƙuma nan ma ba a sallah kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka me yasa maza Allah ya ce domin wato raƙumi yake cewa an halicce shi daga shaidani to don haka waɗannan dalilai ne waɗanda suke nuna haramcin yin sallah a makabarta allahumma sallar da take halatta a makabarta sallah ce ɗaya-ɗaya ga mutumin da aka binne shi ba a yi masa sallah ba to wannan za a iya zauwa kan kabarinsa a yi masa sallah ko kuma akwai wani wanda ya dace a ce ya halarci wannan jana'iza ya masa sallah to bai samu ba to wannan yakan iya zauwa kan kabarin sai masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga matar nan wadda take tsaftace masallacin sa Allah ya mata rasuwa sahabbai suka tattala ta a cikin dare suka kai suka binne ba tare da sun shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba kamar yadda ya saba ganinta ya tambaya ina wanci suka ce ya rasulullahi tun daren jiya Allah ya mata rasuwa kuma mun kai ta mun binne maza Allah ya ce a fala azantu muni maza Allah ya ce me ana ku sanar da ni maza Allah ya ce dulluni ala qabriha ku nuna mun kabarinta suka wuce takam takam suka je suka nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kabarinta manzan Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa na daga cikin waɗanda suka yi sahu a bayan shi aka yi wannan sallah Abdullahi dan Abbas marwayacin hadisi manzan Allah ya yi sallah sallah ta jana'iza ya yi kabbara hudu a ƙarshe duk da cewa wasu malamai sun faɗa ziyada ce wannan mudraja lafazi ne mudraj da yake cewa inna hadhihi al-qubura inna hadhihi al-qubura mamlu'atan zulmatan ala ahli mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha bi salati alayhi yace lalle waɗannan kabura cike suke da duhu ga masu su yace Allah yana haskaka su ne a sababin sallata da nake musu to dan haka su malaman malikiya sai suka dauki wannan sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ce ita kuma sallah ce kamar yadda yake ma kowace gawa to a karkashin wannan hadisi malamai suka ce duk wanda aka binne shi ba tare da an yi masa sallar gawa to akan iya zawwa kan kabarinsa a yi masa sallah bugu da ƙari suka ce ko kuma akwai wanda yake makusancin mamaci wanda ya cancanta ya yi masa sallah yana da kuɗin haka to aka binne shi ba tare da ya sami yi masa sallah to yakan iya zuwa kan gabarinsa yi masa sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yi mata sallah amma haka kawai makabarta ba sallah ta farilla ko ta nafila ko ba sallah ta farilla ba duk da cewa sallar gawa ita ba sallah ce ta farilla ba sallah ta farilla ko ta nafila ba ya halatta a yi a makabarta an gane ko wannan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ga wannan mata ba dalili ba ne wanda yake nuna halaccin yin sallah a makabarta yin sallah a makabarta haramun ne ko an yi bata yi ba domin ya faɗa al'arzu kulluha masjid ƙasa gaba ɗayanta masallaci da yace illal makabura wal hamma yace sai dai yace banda makabarta yace da ɗakin wanka shine ma'ana ban ɗaki da kuma da yace la tusallu ila al-qubur kar ku sanya kaburra gaba ku yi sallah yace wala tajlisu alaiha kuma kar ku zauna a kansu kaga la ce nahiya hani ne kai zai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am malam mene matsayin zuwa marshi na da ya fi mace da a sai mace an yi tambaye hukuma an yi mace hukuma kuma asalin tafiya ba da niyyar ayyukan ba tambayar ka menene hukuncin yin zanga-zanga zanga-zanga a shar'anci haramun ci an gane ko baya halatta domin fito na fito ne da shugabanni wanda fito na fito da shugabanni a aƙidar ahalus sunna wal jama'a laifi ne babba daga cikin manyan laifuka za Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa fito na fito da shugabanni haramun ne domin wasu sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake ba su labarin cewa za ku ga son kai da handama a wajen shugabannin da za su haifu da babaki da dukiyar al'umma su yi rubda ciki a kanta daga su sai 'ya'yansu sai matansu Allah Allah ya ce inna hasa ta kunu ba adi asara wa umurun tunkiruna ha maza Allah ya ce bayana ya ce za ku ga son kai da handama wato na shugabannin da za su zo yadda za ka ga haƙƙin al'umma bai taka kara ya karya amma su sadar da haƙƙin jama'a zuwa gare su yayi wahala a kullum abin dukiyar al'umma za su yi rubuta ciki a kanta su yi iya abin da suka ga dama ku fito su ba ku kashi Allah ya ce za ku ga irin wannan da wasu al'amura wanda za ku ringa inkarin su kuna musan su domin sun saba ma shari'a sahabai suka ce famata amuruna ya rasulallah ya manzan Allah me za ka umarce mu da shi in har irin waɗannan shugabanni sun bayyana gare mu manzan Allah ya ce to adduna alhaqqa allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum manzan Allah ya ce ku yi kokarin ba da haƙƙin da ke kanku na shugabanni wanda Allah ya dora muku shine shi da bi abinda suka ce ku yi in dai bai saba ma shari'a ku ne wuya ku yi abinda suka ce ku daina in dai bai saba ma shari'a ku hannu sai ce wa tas'aluna Allah allazi lakum ku roki Allah haƙƙin ku wanda yi markayi a hannunsu da karfin kudurar sai ya farkato mu kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hanya ɗaya ɗaya wadda ta dace in haƙƙinmu ya murƙaye a hannun shugabanni suna zaluntar mu suna kuntata mana to ba mu da wata hanya face wannan hanya ɗaya ɗaya shine komawa ga ubangiji subhanahu wata'ala mu kaskanta kai mu roƙe shi ya tankwasa su da ƙarfin mulkinsa ma'ana ya fito mana su fito mana da haƙuƙuwanmu mu kusanci ubangiji subhanahu wata'ala da nau'ika na ibada mu yi tawassuli da wani nau'i daga ko kuma mu ce nau'ika na ibada kamar azumi kamar nafilfili kamar sadaka da sauransu mu kama kafa da waɗannan ayyuka na ibada mu daga hannu mu roki ubangiji subhanahu wata'ala ya fito mana da haƙoƙuwan mu daga hannun waɗannan shugabanni azzalimai an gane ko amma a yi fito na fito ana ihu ana kashe-kashe akan titi wannan ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba ce aƙida ce ta khawarij aƙida ce ta 'yan tawayen musulunci fito na fito da shugabanni a yaƙe su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk zaluncin da shugabanni suke duk ta'asar da suke shukawa to fito da fito da fito na fito da su baya halatta sai a inda kafircin su ya bayyana karara kuma shi ma sai in kuna da ikon kawar da su daga kan kujerar mulki sannan ya halatta ku yi fito na fito da su idan ba za ku iya kawar da su dole ku yi haƙuri ku roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya canza muku su a hadisin ubada ibn salih wanda manzon yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci mu yake cewa alaikum bisam'i wa ba'a ku lazanci ji da bi game da duk abin da shugabanni suke faɗa mu sai ce wa ala asaratin alaina hakanan koda sun nuna son kai akan sun kebanci kansu da dukiya ta al'umma maza Allah sai ce illa an tarau kufran bawahan fihi indakum min Allah burhana burhanu illa an tarau kufran bawahan fihi indakum min Allah burhanu yace sai dai idan kun ga kafirci karara game da shugabannin kuma kuna da hujja daga wajen ubangijin ku wadda ta tabbatar da kafircin su to anan ne ya halatta ku yi fito na fito da su ku yaƙe su amma shi ma sai in kuna da ikon kawar da su in ba za ku iya kawar da su wato baya halatta ku yi fito na fito da su saboda barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da ake nema yawa amma haka a fito ana iwace uhiwace ana zage-zage ana kashe-kashe wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace mu koma zuwa ga ubangiji mu kaskanta kai mu roki ubangiji subhanahu wata'ala ba fin karfin sa suka yi ba ubangiji ta'ala zai tankwasa su ya fito da haƙuƙuwan jama'a in ba masu gyaruwa bane Allah zai kawar da su ya maida su gefe sai dai su ga wasu suna damawa amma ba su ba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin wato fasilin da ke bayani game da abinda gama garin jama'a suka fada cikinsa a yau game da abubuwan da suke aikatawa wato a gindin kaburra da irin abubuwan da suke shukawa na hada bautar Allah da wani da shishigi da ƙetare iyaka da fin aya zaki da wuce mai kura shafawa game da wato matacci shine a takaice malam ya ce faslun fi bayani ma waka fihi al'ammatul yau ya ce wannan fasli ne wanda ke bayani game da abin da gama garin jama'a suka fada cikinsa a yau me yake nihi da gama garin jama'a su ne waɗanda suka jahilci tauhidi saboda babu ɗimautacce kallazi istahawatuhu shayatinu fil ardi hayran sama da mutumin da ya jahilci tauhidi idan kana so ka ga wanda yake ɗimautacce wanda yake a hargitse wanda baya cikin hayyacinsa wallahi in ka zo kan mutumin da ya jahilci tauhidi dole za ka taka burki to shine a nan malam ya ce wato fasli ne wanda ke bayani game da abin da gama garin jama'a ma'ana waɗanda suka jahilci tauhidi suka fada a cikinsa a yau mimma ya faru da inda kuburi daga cikin abin da suke aikatawa a gindin kaburra sai ce wa mayar ta hu da abin da suke aikatawa mina shirki sarihi na shirka karra daukan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala su sarrafa ma wani bawa wanda ba a san ba ma da me ya cika me yiwa ma kabarin nashi rami ne daga cikin ramukan wutar wutar wutar jahannama ko kun zo kuna bata lokaci shaidani ya yaudare ku sai ya ce walguluwin mufridi ya ce da shishigi wanda yake mai ƙetare iyaka fil amwati game da matacci shine mun karanta baituttuka na farko kamar baiti biyar wanda bayanin ya gabata a kansu za mu rera su sannan mu ci gaba da darasi na yau قال الناظم رحمه الله تعالى ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريه مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر وحذر الأمة عن إقرائه فغرهم إبليس باستجرائه فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوهها البهائر بل نحروا في سوهها النحائر في لؤل التسييب والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليت شئري من أباح ذلك وأورق الأمة في المهالك فيا شديد القول والإنعام إليك نشكو مهنة الإسلام wato farko malam Allah ya ji kansa na faɗa wa man alala kabri sirajan aukada yace duk wanda ikunna fitila akan kabari a wibitana ala barihi masjida ko ya gina masallaci akan kabari abdari shine kabari an ciro shi ne daga abdar abdar bi ma'ana ashab rami da ake a cikin ƙasa ya ce a wibitana ko ya gina masjidan masallaci ala barihi akan kabari malam ya ce fa'innahu ya san da cewa shi mujaddidun yana mai sabantawa jiharan a bayyane li sunanin yahudi wa nasara wato ga tafarkin yahudawa da yan mushan ma'ana yana sabanta tafarkin yahudawa da yan mushan domin kunna fitila a kan kabari ko kuma gina masallaci a kan kabari ko a kawo kabari abin ne a cikin masallaci to wannan aiki ne na yahudawa da yan musha na daga cikin ma'anar gina masallaci akan kabari ko binne kabari a cikin masallaci zawwa gindin kabari mutum ya yi sallah duk wanda ya yi sallah a gindin kabari to ya mai da wannan kabari masallaci ne ya rayar da sunna ta yahudawa da yan musha shin yahudawa da yan musha mutanen kwarai ne ba mutanen kwarai ba ne babu kaskantattu sama da su abun allah subhanahu wa ta'ala domin allah ya la'ance su ya tsine musu albarka to don haka maza allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda bayani ya gabata hadisan sun wuce a lissafa wato ummu habiba da ita da ummu salama Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya suke ba shi labarin cewa a ƙasar habasha sun ga wata cuci wanda an kawatar da ita an kawo hutuna an kafe ta wannan coci ana kiranta mariya suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari game da abin da idan su ya gwada musu a kasar Habasha na wannan coci manzon Allah sai yake cewa da su ulaika qaum waɗannan wasu jama'a ne idza ma tafihim ar-rajul salih idan mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa a cikin su banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar wato sai su sauwara hotuna su sa a cikin wannan masallaci nasu to haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abu marsad alganawi Allah ya kara masa yadda yake cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya da kwana biyar manzon Allah yake cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sai ce ala wa inni an hakum an zali manzo Allah ya ce la'antar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan mushrik ko kuma la'antar Allah tuntuni ta tabbata akan Yahudawa da ƴan mushrik me yasa ya ce domin sun maida kaburran annabawan su masallatai manzo Allah sai ya ce ku saurara ya ce ni ina hannun ku game da haka kuma hadisi ingantacce manzo Allah ya ce waɗanda suka fi kowa sharri da mugunta da kaskanci da lalacewa da komawa baya abun Allah subhanahu wa ta'ala su ne jama'ar nan guda biyu jama'a ta farko wanda alkiyama za ta tabbata halin suna raye wanda mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho zai busa kaho suna raye su ne za kiyama za ta tabbata a kansu su ne na farko mazan Allah ya ce sun fi kowa lalacewa na biyunsu mazan Allah sai ya ce wallazina yattakhizuna al-qubur masjida au kama kala mazan Allah ya ce da waɗanda suke maida kaburra masallaci waɗanda suke maida kabari masallaci ma'ana su gina masallaci akan kabari mazan Allah ya ce su ne biyun da suka fi kowa kaskanci da lalacewa to dan haka shine yace wa man ala al-qabri sirajan aw qada yace duk wanda ya kunna fitila akan kabari mun yi bayani a baya makabarta ba a sanya mata fitila duk ci gaban da aka yi na lantarki baya halatta daidai da kwai daya na lantarki a kunna shi a makabarta allahumma sai dai idan an zo jana'iza ta dare to ba laifi akan iya soka waya a ja a je a yi jana'iza in an gama a kashi amma a kunna fitila a makabarta tana ci haramun ne domin sunna ce ta yahudawa da yan musha sai ce a wibtana ko kuma ya gina masjidan masallaci ala barihi akan gabari fa innahu me yin haka ya san da cewa shi mujaddidun jiharan wato a bayyane yana mai jaddada li sunanin yahudi wa nasara ma'ana hanyar yahudawa da yan musha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la tattabi'unna sanada man kana qablakum manzon Allah ya ce lalle ne za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku maza Allah sai yake cewa haduwan na'adi bin na'adi maza Allah ya ce irin dabaranta takalmi da takalmi an gane ko yadda ka san takalmi da waransa yadda ba wanda ya tsara wani to haka maza Allah ya ce lalle ne za ku bi hanyar waɗanda ke gabanin ku sahabai suka ce al-yahuda wan nasara ma'ana ta'anil yahuda wan nasara ya manzan Allah kana nihin yahuda da yan mushan manzan Allah ya ce to in ba su bawa nake yi su nake nufi don haka manzan Allah ya ba da labari daga cikin wannan al'umma ta shi akwai waɗanda a kullum famar su shine rayar da sunna ta yahuda da yan mushan shi ne sai ya ce kam hazzar al-muqtaru an za ya ce su nawa ya ce ya wuce a lissafa al-muqtaru abin zaɓi wanda Allah ya zaɓe shi ya bashi manzanci haɗaɗɗe fiyayyen halitta manzan rahama sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam malam ya ce kam hazzara ya ce su nawa manzan Allah ya tsawatar da al'umma an za game da kunna fitila akan kabari ko kuma gina masallaci akan kabari ko kuma binne kabari a cikin masallaci ko kuma yin sallah a gindin kabari wala ana fa'ilahu manzon Allah ya tsine ma duk wanda ya aikata haka kamar rawa ahlus sunan kamar yanda ma'abuta da tattafai na hadisai wato suka rawaito sune as-sunanul arba'a sun rawaito hadisan da sun wuce a lissafa akan wannan mas'ala wanda tsinuwa ce da la'anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya malam yace bal qadna ha yace bari dai manzon Allah yayi hani an irtifa'il qabri wato game da ɗaukaka kabari a ɗaukaka shi a tila masa ƙasa manzon Allah ya yi hani wa an yi da fihi fauka shibir ya yi hani a ƙara ma kabari ƙasa a tila shi ya wuce sama da ɗani dai manzon Allah ya yi hani an gane ko kabari ya wuce ɗani ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da haka don haka abin da yake sunna game da tuzan kabari to kar ya wuce ɗani ɗaya in ma ƙasa an tono da yawa to a yi ƙoƙarin baje ta tsawon shi dai gaba sama kar ya wuce ɗani ɗaya kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake kuma haka sahabbansa suka tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da ɗaukaka kabari wato ya wuce ɗani ɗaya shine ya ce balƙadina ha an irtifa'il kabri ya ce sanadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani game da wato ɗaukaka kabari sai ce wa an yi za da fihi hakanan wato da za a daɗa fihi game da ɗaukaka shi fauka shibiri sama da ɗani ɗaya mazan Allah ya yi hani sai ce wa kullu kabri dukkan wani kabari mushrifin wanda ya ɗaukaka ya kere sauran kaburra faƙada amara tabbas mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni bi an yi sawwa a daidaita shi da sauran kaburra duk kabarin da aka tila masa ƙasa ya wuce sauran kaburra manzon Allah ya yi umarnin a daidaita shi a baje wannan ƙasa ya zama daidai da sauran kaburra ba bambanci ko kuma bi an yi sauwa wasu malamai suka ce a daidaita shi da ƙasa ya yi libur a baje ta an gane ko a baje ta gaba ɗaya ya yi libur da ƙasa ya ce haka za su halkaba ya ce haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abul hayyaji al-asadi Allah ya ji kansa ke faɗa cewa aliyu dan abi dalib Allah ya kara masa yadda ya ce da shi zan aika ka kai mun wani aiki irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni da ya masa lokacin yana raye aliyu ya ce masa manzan Allah ya aika ni ina raye yana raye manzan Allah yana raye ya aika ni cewa Allah ta da timsalan illa qamasta wala qabran mushrifan illa sawaita manzan Allah ya ce ma aliyu kar ka bar wani hoto duk wani hoto idan ka gan shi ya ce kar ka bar shi face sai ka shafe shi idan aka ce timsal wato shine gunki da ake yi kamar hoto da ake yi a yi wani hoton doki ko wani hoton mutum kamar yadda ake yi a irin magama ta wannan kamar misali a ramfon da ake da sauransu a irin wancan lokaci aka yi irin wannan hotuna a cikin gidaje da sauransu su ne jamusa shi ne tamasi wanda yana daga cikin abin da allah ya ma annabi suleiman kyauta kamar yadda yake cewa ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wata masila wajifanin kan jawab to amma mu a shari'ar mu haramun ne yin wannan hotuna manzo Allah ya ce masa Allah ta da'ati yake cewa Allah ta da'ati misalan yace yake cewa a yake cewa Allah ta da'ati misalan illa damasta manzo Allah ya ce masa shi kai ce duk wani wato gunki maza Allah ya ce kada ka bar shi ya ce illa da mastahu face sai ka shafe shi kenan in wanda aka zana ne sai ka sanya fenti ka shafe shi in wanda aka sassaka ne shi kuma wannan sai ka yi kokari ka sanya gatari ko diga ka sassara shi shi ne ce wala kabrin mushrifan ya ce ko wani kabari wanda yake ya ɗaukaka ya kere sauran kabura ya ce illa sauwai ta hufa ce sai ka daidaita shi da sauran kabura haka aliyu dan abi dalibi ya aika abu da hayyaji al'asadi ya yi masa wannan aiki kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi shi ne malam ya ce wa kullu kabrin duk wani kabari mushrifin wanda ya ɗaukaka ya kere wato sauran kaburra ya ce faƙada amur tabbas manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni bi an yi sauwa a daidaita shi da sauran kaburra hadisin yana cikin sahihu muslim ya ce haka za su kabar haka hadisi ya inganta ma'ana riwaya ta al'imamu muslim yawa darasi na yau malam sai ya ce wa hazzarar ummata an ifra'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'ummarsa an ibra'ihi wato game da wuce iyaka a wajen yabansa lafazin al'ibra wato shine shishigi da ƙetare iyaka da wuce aya zaƙi da himme kora shafawa wato a wajen yabo an gane ku ka yabi mutum ka ɗauke shi ka wuce da shi matsayin da Allah ya aje shi shine ake kira da al-iqra maimakon in ma yaban shi zaka yi ka da shi iya matsayin da Allah ya aje shi to amma duk lokacin da mutum ya ɗauki wani bawa ya wuce iya matsayin da Allah ya aje shi to wannan yayi iqra ya wuce aya zaki shine yace wa hazzarar ummata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'ummarsa an ifra'ihi wato game da wuce iyaka a wajen yawansa don haka hadisi ne ingantacce na cikin sahihai riwaya ta umar allah ya kara masa yadda na faɗa kunzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tuduruni kama aqratin nasara ibn maryam innama ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu manzon Allah ya ce kada ku wuce gona da iri da ni a wajen yabo kamar yadda 'yan mushin suka wuce gona da iri game da isa dan maryam suka ce dan Allah ne ta'ala Allahu amma ya kudu zalimuna uduwan kabira wasu suka ce kai Allah ne da kansa ta'ala Allahu amma ya kudu zalimuna uduwan kabira wuce gona da iri 'yan mushin suka yi game da isa ɗan maryam maza Allah ya ce kar ku wuce gona da iri a wajen ya gona ya ce kama akratin nasara na maryam kamar yanda yan mishan suka wuce gona da iri da isa ɗan maryam suka kai shi matsayin da suka kai shi matsayin da bai kai ba suka ɗauki haƙƙin da ba nashi ba suka sarrafa masa maza Allah ya ce inna ma ana kusan da cewa kadai ni dai bawa ne inna ma siga ce daga cikin siyagul hasr tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma ada iya abin da yazo bayan ta take tabbatar da shi duk abin da yake ba shi ba sai ta kore shi maza Allah yace inna ma ana abu yace kusan da cewa ni dai bawa ne na Allah don haka fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzansa gane ku ce da ni bawan Allah manzansa kaga su sai suka ce dan Allah ne wa qalatil yahud uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah haka suka faɗa kuma laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha haka suka wuce gona da iri game da yaban Isa dan Maryam suka ce dan Allah ne ko suka ce Allah ne da kansa maza Allah ya ce to kar ku wuce gona da iri da ni irin kamar yanda yan mushin suka wuce gona da iri da isa da maryam maza Allah ya ce fa inna ma ana abu kusan da cewa ni dai bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzansa domin babu wata martaba da bawa yake samu sama da waɗannan martabobi guda biyu martaba ta ubudiyya da martaba ta risala a ce maka bawan Allah ai babu wata martaba sama da haka bugo da ƙari ga martaba ta risala wanda matsayi ne wanda Allah ke kai wanda ya zaba daga cikin bayansa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allahu yas'afi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas dan haka wannan martabobi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wata martaba sama da su martaba ta ubudiyya da martaba ta risala dan haka ya ishe mu hujja akan cewa babu wata martaba sama da ubudiyya da risala sama da ayoyin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata a cikin littafinsa alkur'ani game da wasu abubuwa da yake banci manzansa da shi mahalli wanda yake na saukar da littafin mai Allah ya faɗa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin yace in har kun kasance a cikin kokonto da shakka game da abin da muka saukar ma bawon kaga me yace ala abdina abin da muka saukar ma bawon kuma haka yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja haka yace huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bin-nasi lara'ufur rahim ko kuma wa inna allaha bikum lara'ufur rahim haka yace rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin duk da cewa waɗannan ayoyi guda uku ubangiji ta'ala ya ambaci manzansa da cewa bawansa ne a mahalli wanda yake na saukar da wahayi haka isra'i da Allah ya da shi ya faɗa cewa ya subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir cikon ta farko tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadira a wannan muhalli ne isra'il sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafi da bawansa a wani yanki na dare daga masallacin harami na makka zuwa masallacin kudus kaga yace bi abdihi da bawansa kuma haka a can makamu wanda yake na da'awa yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada to don haka manzan Allah ya ce faƙulu abdullahi ku ce da ni bawan Allah wa rasuluhu kuma ku ce da ni manzansa amma kar ku ɗauke ni ku wuce matsayin da Allah ya ajiye wannan hadisi yana cikin sahihai haka hadisi ya inganta daga abdullahi dan abbas cikin musnad na al-imam ahmad da sunan nasa'i da sunan ibn majah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa iyyakum wal ghuluwa fid dini فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين manzo Allah ya ce ku kiyayi shishigi da azarfafi a cikin addini ma'ana ku kiyayi shishigi a cikin addini ga iya inda Allah ya tsida ku ku ketare manzo Allah ya ce ku kiyayi haka iyakum wal guluwa fi din ya ce ku kiyayi shishigi a cikin addini manzo Allah ya ce domin shishigi a cikin addini shi ya hallakar da wanda ke gabaninku na al'umma shishigi a cikin addini shi ya hallakar da wanda ke gabaninmu na al'umma shi ya hallakar da yahudawa shi ya hallakar da yan musha da duk wata al'umma da ta hallaka gabaninmu shishigi a cikin addini shine abin da ya hallakar da su haka anas dan malik allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce na cikin sunanin nasa'i yake cewa wasu mutane sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah sun kiraye shi da lakabinsa wanda ya dace amma bayan haka sai suka ki taka birki suka wuce makaɗi da rawa sai suka ce ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina suka ce ya fiyayyenmu dan fiyayyenmu ya shugabanmu dan shugabanmu manzo Allah sai ce ya ayyuhan nas sai ce ya ku jama'a qulu bi qaulikum aw ba'da qaulikum manzo Allah yace ku faɗi faɗan ku ta farko da kuka ce ya rasulullah ku faɗi faɗan ku yace wala yastahu yannakum shaytanu kar ku sake shaytani wato ya sanya ku ta lallabiya ya zamar da ku daga kan tabarki madaidaici yace ana muhammadu yace ni sunana muhammad abdullahi kuma ni bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne sai ya ce ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla bana so bana kaunar ku ɗaukaka ni sama da matsayina wanda Allah ya ajiye kaga sun zo suna ziga suna ya khairana wabna khairina ya khairana wabna khairina ya sayyidana wabna sayyidina wai ya fiyayyen mu ai babu wani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen fifiko a cikin halittun Allah subhanahu wataala amma me yasa abu ne na shishigi na ketare iyaka manzon Allah ya ce a dan in ba taka musu burki ba aka yi to gobe abin da ya wuce wannan za su fada ya sayyidana suka ce ya shugabanmu wabna sayyidina dan shugabanmu maza Allah ya ce ana muhammadun abdullahi wa rasul ya ce ni sunana muhammad bawan Allah ne kuma manzan shi kaga anan kenan mai maza Allah yake karantar da mu duk wanda ya zo yana zuga ka ya dauke ka ya ƙetare da kai matsayin da Allah ya aje ka tuta ka masa zuki kai tsaye ka taka masa zuki kar ka bar shi ya yi gaba wanda ana ai yan uwa da yawa sun gani a cikin wannan kin youtube ko a facebook da aka dora wani shehi da ya taso tun daga senegal ya zo nan wanda gaya sun taru a cikin wani falo wani shaidani daga cikin yan koransu ya tashi ya ce wannan da kuke gani ya ce shi ne shehu ibrahim ke wannan shi ne shehu tijjani wannan shine annabi muhammad ya ce wannan shine allah da kanshi wallahi tallahi kowa ya gani jama'a nan duka sun gani caye wannan shine allah da kanshi kuma ana fassara masa fa abinda wannan kin yake faɗa ana faɗa masa to don haka kasancewar ga ya faca suka yi khairana ya khairana suka ce ya shugabanmu wabna khairina dan shugabanmu dan ya fiyayyenmu dan fiyayyenmu ya shugabanmu dan shugabanmu manzo Allah ya ce a ya ku jama'a ku faɗi faɗar ku kenan ta farko da kuka ce ya rasulullah ya ce iya abin da za ku tsaya ya ce wala yastahu yannakum shaytanu kar ku sake shaytani ya zamar da ku daga kan tafarki madaidaici ana muhammadun ya ce ni sunana muhammad abdullahi wa rasuluhu kuma ni bawon Allah ne manzon sa sai ya ce ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa yace ba na son ku ɗaukaka ni ku kai ni ku ketare da ni matsayin da Allah ya aje ni manzon Allah ya ce kar ku yi haka haka abdullahi ibn shakir Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i da kuma musnad na al'imamu ahmad da dangane ingantacce abdullahi ibn shakir yake cewa in qalaqtu fi waqti fi waqti bani amir ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tawaga ta banu amir wata kabila ce wadda ta taso ta kanas ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance a cikin su faƙulina da muka zo sai muka ce masa an ta sayyiduna ya rasulallahi kai ne shugabanmu faƙala manzan Allah sai ya ce a sayyid Allahu ta'ala ya ce Allah maɗaukakin sarki shine a sayyid an gane ku Allah maɗaukakin sarki shine a sayyid don haka baya dacewa kai tsaye a ce ma mutum sayyid kaza sai dai a danganta shi sayyidu kaza kenan a danganta shi a takaita siyada kin tashi amma haka kawai a ce masa sayyid a tsaya domin a sayyid suna ne na ubangiji subhanahu wata'ala maza Allah da suka ce masa da suka ce anta sayyiduna sai ya ce a sayyid Allahu ta'ala ya ce shugaba ya ce ubangiji subhanahu wata'ala shine a sayyid kulna sai muka ce wa afdaluna fadlan wa a'zamuna qawlan kai ne fiyayyen mu a wajen duk wata fadla kuma kai ne mafi girman mu qawlan wato a wajen kyauta kafi mu kafi kowa fa qala sai yace qulu bi qawlikum aw ba aba qawlikum yace ya ku jama'a ku faɗi faɗar ku ta farko da kuka ce ya rasulullah ko kuma sharin faɗar ku ma'ana daga cikin maganganun ba duka maganar ta dace akwai wadda ta dace akwai wadda bata dace ba wadda ta dace ita za ku faɗa sai ce wala yastajriyanna kum shaytanu kar ku sake shaytani ya sanya ku ta lallabiya ya karkatar da ku daga tafarki madaidaici gabarin tafarki madaidaici to kaga anan matsayin da Allah ya ajiye shi ne suke famar su ɗauke shi su ƙetara da shi matsayin da bai kai ba manzan Allah ya ce a sai da ya ce Allahu ta'ala kaga don haka shugabancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙayyade yake caye mana ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama caye ni ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama kaga ya takaita shugabancinsa ga ƴaƴan adam amma haka mutlak ka ce masa sayyid to wannan haramun ne baya dacewa ka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba don haka in za ka faɗa ma wani sai dai ka ƙayyade kamar misali a cikin makaranta ne sai a ce sayyidu kullab shugaban ɗalibai shi ma ka ƙayyade da makarantar kenan sayyidu dullabi madrasati kaza amma ka ce a sayyid wannan kwata-kwata baya dacewa domin ubangiji ta'ala shine a sayyid wannan duka yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake famar wato katangance tauhidi da karewa kar a ɗau haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a sarrafa masa haka wani sahabi yake faɗa yake faɗa ga wasu daga cikin sahabai yace ta'alau bina nastagisu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min hadal munafiq kar ku zo mu nemi agaji mu yi istigasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mu huta da wannan munafikin maza Allah sai ya ce inna la yustagasu bi ya ce kusan da cewa ba a neman agaji da ni wa inna ma yustagasu billahi kusan da cewa da Allah kadai ake neman agaji duk wanda ya fada cikin tsanani bai ya halatta ya nemi agaji da wani in banda Allah wai shi kiran yan uwansa yayi wasu daga cikin sahabbai cewa ku zo mu nemi agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan munafiki mu huta da musibarsa su cewa ya rasulallahi ka cece mu ya rasulallahi ka taimaka mana game da wannan ma'ana istigasa ce za su yi da shi maza Allah ya ce a ya ce innama wa innama yustagasu billahi ana neman agaji ne da Allah neman agaji fita daga cikin tsanani akan iya yi da mutum amma akan abin da yake da iko a kan shi amma duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi banda mahalicin sammai da kasai to baya halatta ka nemi agaji da wani dalilin da yake nuna mana in mutum yana da iko akan abu ba laifi akan iya istigasa da shi ka nemi ya kama maka domin ka fita daga cikin wannan bala'i kamar yanda wani daga cikin 'yan sandar fir'aun ya tsare wani daga cikin mabiyan annabi musa zai zalunce shi annabi musa alaihi salam wannan daga cikin mabiyan annabi musa sai ya yi istigasa da annabi musa ya nemi cewa annabi musa ya taimaka masa ya agaza masa game da wannan zalunta da ake nihin yi masa annabi musa alaihi salam ya ja ya tattare hannu ya dambaci wannan wato mabiyin na fir'auna kai tsaye sai allah ya karbi rayuwarsa kamar yadda Allah ya kissanta mana fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi fa wakazahu Musa fa qada alayh qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi mutumin da yana daga cikin jama'ar annabi Musa ya nemi agaji da annabi Musa akan wanda makiyi ne nashi makiyi ne na annabi Musa fa wakazahu Musa annabi Musa ya dambaci wannan makiyi nasu faqa ba alaihi take yanke sai ya mutu qala hadha min amali shaytan yace wannan dai yana daga cikin aikin shaytani innahu shi shaytani aduwwun babban makiyi ne wanda babu makiyi sama da shi mudillun kuma mai kokarin kautar da bawa ne ga barin tafarki madaidaici mubin wanda yake mabayyanin adawa to kaga anan yayi istigasa da annabi Musa akan abinda annabi Musa yake da iko da shi mutum ne ya tsatsara ka zai zalunce ka sai ga wani Allah ya kawo shi to ba laifi kana iya cewa da Allah wani kama mu wani taimaka mu kayi istigasa da shi akan abin da yake da iko a kai to baya nan ko kuma a mace ma yake zaka iya kiran sunan shi ya wani taimaka idan ka kirayi sunan shi to ka nemi agaji da shi akan abin da ba ya da iko da shi banda Allah kuma duk wanda ya nemi agaji da wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi banda ubangiji to ya kafirta ya zama mushriki domin ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani da kafirai suka ma manzon Allah ca a ranar yakin Badar su 950 adadin jama'arsa shi kuma 313 ko da 15 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa al'amarin ba wasa bane ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa yake kankanta kai ga ubangijinsa yana cewa ya ubangiji na in har ka bari aka hallakar da wannan al'umma to bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka a ban ƙasa abubakar Allah ya kara masa yadda ya zo ya ɗauki mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida ya rataya masa domin daga hannun da yana addu'a yana addu'a yana ya Allah ka taimaka mu ya Allah ka taimaka mu ya Allah in ka bari aka hallakar da wannan al'umma bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka abin ƙasa abubakar yake ce masa kafaka munashadtuka rabbaka magiyar da kake ma ubangijinka ta isa ubangijinka ba zai kaskanta ka ba take yanke Allah ya turo sako iz tastaki suna rabbakum فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Ubangiji ta'ala ya ce, "Iz tastagi suna rabbakum tuna lokacin da kuke neman agaji na Ubangijin." Kaga da wa maza Allah ya nemi agaji da Ubangijinsa, saboda ba wanda ya isa ya fitar da su daga cikin wannan kunci da wannan tsanani da wannan bala'i banda mahalicin samai da ƙasa. Fasta jaba da kuma Ubangijinku ya karɓi addu'ar ya ce annimu middukum ya turo muku sakon cewa ni zan daɗe ku bi alfin minal mala'ikati da mala'iku dubu murdifi na waɗanda suke masu biyar juna ɗaya bayan ɗaya to don haka baya halatta ka nemi agaji da wani sai akan abin da yake yake da iko a kansa duk wanda ya nemi agaji da wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi banda Allah to ya kafirta in akan rashin sani ne a sanar da shi in an sanar da shi ya ki dina wato ya kafirta shi ne anan maza Allah ya ce innahu la yustagasu ya ce ba a neman agaji da ni ya ce wa inna ma yustagasu billahi ana neman agaji ne da Allah shi kadai don haka dai annabawan Allah Allah ya nuna mana matsayinsu annabawansa da manzanninsa farko shine mu yi kudirin wato gaskiyar annabawan Allah da manzanninsa sannan mu miƙa wuya da ji da bi akan duk abin da suka ce mu yi ko mu dena shari'ar da suka zo mana da ita mu bi ta sau da kafa mu so su mu so mabiyansu mu yi ƙoƙarin wato taimaka musu da agaza musu wannan shine iya abin da yake haƙƙin annabawan Allah da manzannin mu akan su da manzanninsa akan mu amma babu wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda ya kirayi daidai da mutum ɗaya cewa a rike shi a matsayin ubangiji ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni da ya kiran cewa a bauta masa kuma bai ma dace da su ba ba annabin da ya yi da'awar rububiya ko da'awar uluhiyya ya ce shi Allah ne ko ya ce shi ya cancanta a sarrafa masa wani abu na ibada babu ɗaya daga cikin annabawan Allah ko manzanninsa kuma bai ma dace da su ba kamar yadda Allah ya faɗa ma kana li basharin an yi utiyahu Allahu alkitaba wal hukuma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون Ubangiji ta'ala ya ce ma kana da basharin ai bai dace ba ga wani dan adam an yi utiyahu Allahu alkitaba wal hukuma wan nubuwa da Allah zai bashi da Allah ya bashi wato littafi wal hukuma da sanin hukunce hukunce wan nubuwa da annabta thumma yaqulu lin nasi sanan ya fito ya faɗa ma mutane ya ce kunu ibadan li min dunillah ku zaman tubayi na banda Allah ni ma ku bauta mu Allah ya ce babu wani dan adam da Allah ya bashi littafi ya bashi sanin hukunce hukunce ya bashi annabta babu ɗaya daga cikinsu wanda ya fito ya ce ma jama'a ku maida na Allah ku dinga bauta mu ya ce walakin kunu rabbaniyi da sai dai iya abinda su annabawan Allah suke faɗa ga jama'a kunu rabbaniyi da ku zamanto malaman Allah mutanen kwarai idan aka ce al'alimin rabbani masanin Allah wanda iya abin da yake fama shine ya dora jama'a akan hanyar da Allah ya turo da manzanni bima kuntum tu'allimuna alkitaba game da abin da kuke sanar da littafin Allah wa bima kuntum tadrusun haka nan a sababin abin da kuka kasance kuna kwamawa kuna kautin sa ma'ana na littafin Allah wala ya amuraku babu ɗaya daga cikin ƴaƴan adam wanda Allah ya bashi littafi ma'ana annabi ko manzo wanda zai umarce ku an tattakhizul mala'ika yace ku mai da mala'iku wan nabiyina da annabawan Allah arbaban ku mai da su alloli babu ɗaya daga cikin su da ya faɗa ubangiji ta'ala ya ce a ya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun yanzu annabin Allah ko manzo daga cikin manzannin Allah zai umarce ku da kafirci bayan kun zama musulmi to dan haka kasancewar anan wannan yana nuna mana annabawan Allah ba wanda yake kiran cewa a dauki haƙƙin Allah a sarrafa masa dan haka Allah ya wanke annabi Isa da Maryam wal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya kula ne ba ubangiji ta'ala ya ce isa dan maryam bai zaman tuba face manzo ne daga cikin manzannin allah wanda tuntuni wasu manzanni sun wuce gabaninsa sai ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa maryam mai matukar gaskatawa ce game da al'amarin ubangijinta ubangiji ta'ala ya ce kana ya kula ne ba isa da mahaifiyar tashi maryam alaihi salam wato sun kasance suna cin abinci duk wanda yake ci yake sha mi zai biyo baya bayan gari wanda yake ci yake sha menene matsayin shi mabukaci ne mabukaci ne sai an taimaka masa ubangiji ta'ala kuma wadaci ne kaga annabi isa ba Allah bane kuma ba dan shi bane ba haka mahaifiyar shi tunda cin abinci suke kinaya ce Allah ne kana ya kula ne ta'am suna ci suna sha wanda yake ci yake sha ko bayan gari yake mabukaci ne to dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna mana kar mu ɗauke shi mu wuce matsayin da Allah ya aje shi don haka ubangiji ta'ala ya ce faɗa musu da kanka su ji duk wani matsayi wanda yake na rububiya ko na uluhiyya baka da sanya hannu a cikin shi qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ce da su la a kulu na kun indi khaza'inullahi ba zan ce da ku taskokin jin kai na ubangiji a waje na suke na ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama wala a alamul gaiba kuma ni ban san gaibu ba domin sanin gaibu abu ne wanda yake banta ga ubangiji walillahi gaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وإنه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر dan haka yace qul la aqulu lakum inni khaza'inullah sai yace wala a'lamu al-ghaiba kuma ce da su ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma bazan ce da ku ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai face abinda aka turo min na wahayi haka Allah yace ya faɗa mana kuma haka can ubangiji ta'ala yace qul la amliku li nafsi darran wala naf'an in naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun qul la amliku li nafsi naf'an wala darran ce da su ni ba na iya mallakawa kaina janyo wani amfani ko mun kankantarsa balantana na janyo ma wani wala darran kuma ba na iya mallakawa kaina ije tsanani ko yaye shi ko mun kankantarsa balantana na ije ma wani illa ma sha Allah sai dai iya abin da Allah ya so na amfani zan iya samu iya abin da Allah ya so ya kare ni wato na tsanani shine kawai iya abin da zai wannan ubangiji ta'ala zai sai ce walau kuntu a'lamu ghaiba da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhairi da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masani yasu da duk wata mugunta bata shahe ni ba in ana kusan da cewa ni dai ban zamanto ba illa nadhirun face kawai mai gargadi ne wa bashirun kuma mai ba da albashir ne da gidan aljanna dai kawai yumin ga mutanen da suke imani idan aka samu annafi wal isbat siga ce daga cikin siyagul hasan in ana ni ban zamanto ba kaga wannan kurewa ne illa nadhirun face kawai mai gargadi ne kaga matsayin sa shine gargadi wato da bada albishir amma duk wani abu wanda ya shafi rububiyya khasa'isul rububiyya ko khasa'isul uluhiyya babu wani manzo daga cikin manzannin Allah wanda yake da sanya hannu a cikin sa to shine anan yace wa hadzaral ummata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar da al'ummarsa an iqra'ihi game da wuce gona da iri a wajen yabansa fa garrahum iblisu yace iblis wato sun ya ruɗe su bistijra'ihi wato game da zamar da su da yi da karkatar da su da yi iblis ya karkatar da su fa khalafuhu jaharatan suka saba ma manzon Allah a bayyane wartakabu suka aikata ma kadina ha anhu abinda manzon Allah yayi hani game da aikata shi walam yajtani bu wasu nisanci hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau babu su ga sunan a fili daga cikin mawaka wani yake cewa madogara ta manzon Allah ko kuma abun dogaro na manzon Allah abun dogaro na manzon Allah shin da wa ake dogaro da ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya dogara da wani akan abin da mutum baya da iko da shi banda Allah to ya kafirta saboda ubangiji ta'ala ne ya faɗa ma manzansa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin to don haka kaga a nan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ne kar a ɗauke shi a wuce matsayin da Allah ya aje shi to shine wasu suka saba masa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala suka ɗauka suka bashi haka wani mawaƙi yake cewa wai shi roƙonsa kullum wai manzon Allah ya ceci ran shi manzon Allah ya ceci ransa shin a nan da waye istigasa ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya ceci rayuwarka banda ubangijin da ya halicce ka ba wanda ya isa ya ceci bawa banda ubangijin da ya halicce shi in bawa yana raye yana kusa da kai zaka fada cikin tsanani kuma ka tabbata da izinin Allah zai iya taimaka maka to anan kana iya neman agaji da shi amma baya nan ko ya mutu ka zo ka yi istigasa da shi to wannan mutum ya kafirta shine ya ce fakalafu sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaharatan a bayyane wartakabu sun aikata ma kadina ha anhu abinda hakika ya hane su game da aikata shi walam ya shi tanibu ba su nisanci abin da ya hane su ba shine sai ya ce fangur ilayhim malam ya ce kallasu kadigalau ya ce sun yi shishigi game da kaburra wazadu wato sun dada abinda manzon Allah ya hane su wa rafa'u bina'aha sun ɗaukaka ginin kaburra wa shadu wato sun tsawaita shi manzon Allah ya yi hani a ɗaukaka kabari sama da ɗani ɗaya shine malam yace fanzur idan yace kallon su kadgalau yace sun yi shishigi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai sun kai ketara da shi matsayin da Allah ya aje shi haka sun ɗauki wasu bayi na Allah sun kai su matsayin da ba su kai ba wazadu wato sun daɗa game da abin da manzannin Allah suka tsawatar da su wa rafa'u bina'aha sun ɗaukaka ginin kabari sun ɗaukaka gina ginin kabari wa shadu sun tsawaita shi wani kabarin kaga an zo an sa kabarra wannan tuballa an gina shi an kawo tsakuwa an zuba wani kwakubba za a gina a gane ko za a zo a gina ɗan ɗaki mun yi bayani akwai ɗakin sun wuce a lissafa kabarin da aka kubobin da a nan ƙasar mu matufa a nan ƙasar mu matufa a nan ko ƙauyukan da magaran kabuta akwai kabarin da an gina su an gina kubba an ɗaukaka amma a cikin gari alhamdulillah bishidi wato sun ɗaukaka kabarin bishidi wato da gashashen tubali wal ajurri wato da siminti wal ahjari da duwatsu an gane ko shine yace bishidi wato da ko ka ce bishidi wato da siminti wal ajurri wato da gashashen tubali al ajur shine gashashen tubali ma'ana irin wannan jamburgi wanda ake gasa shi wanda da in aka yi burgi tun kafin a samu wannan ci gaba gasa shi ake kuma yanzu aka yi mashinkin da take gasa shi wanda in ka ɗauki kasashen da suka ci gaba idan za a yi gini kawai akan yi shi kwarangwal haka kawai gimshikai ne suke tashi sai gini in hawa nawa ne in ya kai hawa goma in talatin ne ma kawai gimshikan suke tashi sai daga baya a zo da wannan tubali wanda yake ja gashashe wanda da nan murada ana yin shi to sannan da shi ake zawa a gini shine ake kira da al'ajur ashid kuma shine siminti yace bishidi da siminti wal ajurri da gashashen tubali wal ahjari wato da duwatsu haka suke gina kaburra la siyama fi hadhihi al'asar malam yace balantana ma a waɗannan zamunna malam bai yana maganar a lokacin sai yace balantana ma a waɗannan zamunna yace walil kanadili alaiha aukab yace sun kunna fitulu akan kaburra kanadili jam'i ne na kindil kindil fitula kenan fitilar kwai ko wanda za ake kiranta a ci balbal walil kanadili alaiha aukab yace sun sun kunna fitulu alaiha akan kaburra wa kam liwa'in fauka haka da akan malam yace tuta nawa wato suka kulla akan kabarin an zo an sanya fitila akan an gina kabarin an gina kubba an zo an sanya fitilu wasu kabarin a yanzu har AC ake samu an yi bitiran shi kabarin a nan yamma an yi shi an yi bitiran shi ko ina kuma da da AC a cikin shi shine yace wa kam liwa'in yace tuta nawa fauka ha saman kabarin kada aka du suka kulla an sanya tuta a kan kabarin an yi wani dirafo ya ce wa nasarul a alamawar rayati malam ya ce sun kafa a alam wasu alamu waɗanda za su bambanta shi da sauran kaburra wa rayati da tututi rayati jam'i ne na raya shine dirafo ke ya ce waftatanu malam ya ce sun fituntu bil a'zumin rufati wato da kasusuwa rududdigaggu wanda sun rududdige sun zama ƙasa wanda yake cikin kabarin ya rududdige ya zama ƙasa ya ce sun fitinti da shi mun faɗa mun maimaita me yiwa shi wannan kabari da suka fitinti da shi rami ne daga cikin ramukan wutar jahannam ya ce bal na haru ya ce bari ne sun ringa soke annaha'ir wato raƙumma ko ka ce dabobi fi suhiha wato a falfajiyar kabarin za ka ga mutum ya yi addawar sai ya je kabarin waliwa ne zai yanka raƙumi ko ya yanka saniya ko ya yanka rago ya yi sadaka haka suke zuwa su ta yanka a gindin kabarin ya ce bala na haru ya ce bari sun soke annaha'ir dabobi na sokewa raƙuma da shanu fi suhiha wato a falfajiyar wato kabarin lafazin su jam'i ne na saha shine yace fi'ila ulit tasyibi wal bahair yace irin aikin ulit tasyibi wato ma'abuta at tasyib wal bahair da bahair kamar yadda Allah ya faɗa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha al bahair jam'i na bahira an gane ko kamar yadda wannan ubangiji ta'ala ya faɗa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha wanda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ya faɗa idan aka ce albahira a jahiliya wato idan taguwa ta aihu ta yi aihuwa biyar ta yi ciki so biyar ta aihu me za su yi sai su tsaga kunnanta an gane ko ba haru uzuna ha sai su tsaga kunnanta ita taguwa wata rakul hamla alaiha daga ran nan za a daina lauta mata kaya walam yarkabuha kuma ba a hawan bayanta walam ya juzzu wa baraha gashin da izgarta ba a yanka sannan kuma ba a hana ta taje ta sha ruwa ba a hana ta ta ci ciyawa in taguwa ta yi ciki biyar ta aihi ta yi aihuwa biyar to daga ran nan sai a daina mata a tsaga kunnan a daina labta mata kaya a daina hawanta a daina cirar gashinta a daina hana ta wato zuwa makiyaya a daina hana ta shan ruwa duk abin da take so kawai ta ita ce ake kira bahira ita kuma as-sa'iba idan aka ce as-sa'iba wato raƙumi raƙumi ne wanda ake sakin sa shi kuma kasancewar mutum daga cikin su a jahiliya sai mutum ya ce idan ya idan ba shi da lafiya idan mutum wato idan mutum daga cikin iyalinsa ba shi da lafiya ko kuma yayi bulaguro ko ya bace sai ya yi addawa ya ce in har Allah ya bani lafiya ko in marar lafiya ta ya warke ko kuma in wane ya dawo Allah ya dawo da shi to wannan taguwa ta ko wannan raƙumi na na maida shi sa'iba daga nan nan sai ya saki wannan raƙumi ba a hana shi kiwo ba a hana shi shan ruwa ba a hawan bayansa shi ma daidai da waccan bahira yake kenan mutum sai ya ci alwashi da raƙuminsa ya ce in marar lafiyarsa ya warke ko in Allah ya dawo da wani to daga yau wannan raƙumi na na maida shi kenan sai ba a hawan bayan shi ba a hana shi shan ruwa ba a hana shi kiwo sannan kuma duk wasu abubuwa ba a yi da shi an bar shi kenan ya sami yanci sannan ita kuma wasila wato daga cikin kankanin dabobi tunkiya ko akuya idan ta yi aihuwa bakwai sai su tsaya su yi nazari na bakwai kin in namiji ne an gane ko in namiji ne to sai a yanka shi shi na bakwai kin in rago ne ta haifa na bakwai kin sai a yanka shi idan aka yanka shi mazansu da matansu za su yi tarayya game da cin nama in ko mace ce ce cikon ta bakwai kin to sai su barta a cikin garken dabobi an gane ko ita ce wasila in kuma kasancewar namiji ne da mace kenan a ƙarshe aihuwa baku ta bakwai ta aihi tagwaye namiji da mace to a lokacin nan namijin sai su bar shi a sababin macen to shine suke kiran shi wasila in kenan karamar dabba turkiya ko akuya in ta aihuwa bakwai hakanan kenan ita wannan kenan da ya zamanto tagwaye ne kenan wasalat akaha kenan ta sadar da shi zuwa gare ta ba a yanka ta ba a shan nonanta an gane ko shan nonanta haramun ne ga mata in kasancewar wannan dabba ta mutu to mazansu da matansu za su ci amma in yanka ne ba za a yanka ba in an ka ba a yanka ta ba a shan mata ba sa shan nonanta ita ta cikon bakwai kin wadda aka haifa ita kuma ham kamar raƙumi ne wanda in aka hau bayan jikan jikan shi kamar raƙumi ne idan ya a wannan aka samu jikan shi wanda an tabbata jikan shi ne to wannan shine ake kiran shi ham idan ya zama an gane ko shine ake kiran shi ham to duk da cewa wasu malamai suna faɗa cewa idan wato taguwa ta yi aihuwa goma to daga nan nan sai a kiyaye bayanta ba a hawa ba a lafta mata kaya ba a hana ta ci ba a hana ta cin ciyawa ba a hana ta shan ruwa kenan ita daidai take da waccan wasila bambancin ta da wato bahira ita in ta mutu maza da mata suna ci ita kuma wancan a sai dai maza su ci mata ba sa cin nama to shine anan malam yace fi'ila kulit tasyibi wal bahair ma'ana irin aikin ma'abuta at tasyib da al bahair kenan muta maguzawa na jahiliya sune suke fitintuwa da kaburra wal tamasul hajati min mautahum yace sun nemi biyan bukatu a wajen mamatansu sai mutum ya je kabarin wani wali wani wai anan zai je roki bukatar shi wattakhazu ilahahum hawa malam yace sun mai da son zuciyarsu shine allansu qad sadahum iblisu fi bikhakhihi malam yace tabbas iblis ya farauce su fi bikhakhihi a cikin tarkonsa an gane ko qad sadahum iblisu yace tabbas iblis ya farauce su fi bikhakhihi wato a cikin tarkonsa mantankoli da yayi ya kama su bal ba'aduhum yace bari dai wasun su qad sara min afraqihi wato sun zamanto yan tsake shi sun zamanto 'yan tsakin iblis ma'ana shi ya kyanke su ya du'u ila ibadatil awsani zaka ga wasu daga cikin su suna kira zuwa bautar gumaka bilmali da dukiyarsu wani zai sadaukantar dukiyar shi ya ce kabarin wane dare ko rana ya ce kar a bari butula ta nusa zai yi wakafi ya keɓance wata dukiyar shi kawai akan gudanar da hidimar wannan kabarin malam ya ce ya du'u yana kira ila ibadatul awsani zuwa bauta ma gumaka bil mali da dukiya wan nafsi da ran shi wa bil lisani da harshen shi yayi kira da harshen shi ya kama da rayuwarsa sannan kuma ya kama da dukiya wasu aikin su a yau kenan wato shine sai malam yake cewa falaita shiriya man abaha zalik malam yake cewa kai can wato sani na falaita shiriya yace kai can sani na man abaha zalik yace wanda ya halatta haka game da wanda ya halatta haka wa auratal ummata wato ya jefa al'umma fil mahalik wato a cikin mahallaka lafazin aurata ma'ana ya jefa su cikin cabo na hallaka idan aka ce alwarata shine cabo kenan wanda in mutum ya shiga sai dai ya nemi shine yace falaita shiriye man aba hazar yace kai can sani na game da wanda ya halatta irin waɗannan abubuwa na shirka wa aurata al'ummata ya jefa al'umma ta musulmi fil mahalik a cikin mahallaka sai ya ce fa ya shadidar tsauri malam ya ce ya ubangiji mai tsananin abtauri kamu wal in'ami mai matukar baiwa ya ce ilaika na shigo ya ce gare ka muke kai kukan mi'inatar islami musibar da ta samu musulunci ya ce kai muke kai ma kuka ba kowa ba game da musibar da ta samu musulunci dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك